الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yammaci na 26 ga watan safar hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama daga makka zuwa madina 1448 daidai da goma ga watan 8 meladiya ta 2026 kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka masallacin juma'a na hidaya da ke cikin wannan unguwa ta kundila a cikin birnin kano domin ci gaba da gabatar da karatu a cikin littafin wato muktasaru shama'ilin nabi sallallahu alaihi wasallam na babban malami abu isa tirmidhi rahimahullahu ta'ala wannan kuma shine darasinmu na bakwai a cikin wannan littafi muna cikin babi na farko kuma a darasin da ya gabata mun karanta hadithi na biyu hadithin anas dan malik radiyallahu anhu wanda hadithin ya kunshi bayani game da sufar manzan Allah sallallahu Alaihi wa'alihi wasallam abinda ya shafi tsayi kyawun jikin annabi sallallahu Alaihi wasallam abinda ya shafi gashi launin annabi sallallahu Alaihi wa'alihi wasallam da kuma tafiyar annabi sallallahu Alaihi wa'alihi wasallam wanda kuma a Dr. Abdulrazak ya yi kusan sharhin wannan hadithi da kuma fassara wasu daga cikin kalmomin da suka zo a cikin hadithin mun karanta hadithi na uku hadithin albara ibn azib radiyallahu anhu shi ma hadithin yayi mana bayani game da matsakaiciyar tsayuwar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yayi bayani game da fadin kafadin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam da kuma yawan gashin kan annabi sallallahu alaihi wasallam wanda wani lokaci yakan bashi yana zuwa har ya dinga taba kunne shahamatul udhun wani lokaci ma yakan wuce haka ya dinga taba kafada sannan annabi sallallahu alaihi wasallama idan yayin shiga ta asin da asin hamra mai ratsin ja to ba za ka ga wani mai kyawu irin annabi sallallahu alaihi wasallama ba kamar yadda albara ibn azim ya faɗa shi ma dai wannan hadithin mun karanta sharhinsa da kuma kalmomin da ke cikinsa sai kuma hadithi na hudu wanda a kansa za mu tashi ƙwalin mu'allif rahimahullahu ta'ala ƙwala haddathana mahmud ibn ghailana ƙwala haddathana waki' قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم له شعر يضرب منكبيه بعيد ما بين المنكبين لم يكن بالقصير ولا بالطويل صلى الله عليه وسلم abu isa tirmidhi yake cewa ɗaya daga cikin malamansa mahmud ibn ghailan wato abu ahmad kenan ana masa alkunya da abu ahmad mahmud mahmud ibn ghailan al'adawi almarwazi maula bani adi mahmud bin ghailan ɗaya ne daga cikin manya-manyan marwaitan hadithi ɗaya ne daga cikin huffa na hadithin annabi sallallahu alaihi wasallam a ƙarni na uku ya yi karatu a wajen sufiyan ibn uyaina ya yi karatu a wajen waki'i ibn jarrah sannan ya yi karatu a wajen abdulrazzak a afwan ya yi karatu a wajen abdulrazzak a sana'ani sannan yana da ɗalibai wato kamar imamul bukhari imam muslim imam nasa'i da wasunsu amma dai ya zo yana daga cikin an haife shi cikin kusan ainihin wato ƙarshe-ƙarshen ƙarni na biyu ba iya haddade shekarar da aka haife shi ba amma dai abinda aka iya kiyayewa an haifi mahmud bin zailan ƙarshen ƙarni na biyu sai dai ya rasu shekara ta 200 ko dai da 39 ko da 49 to mahmud bin ghailan kamar yadda muka faɗa ɗaya ne daga cikin malaman imam abu isa tirmidhi to shi kuma yake cewa qala haddathana waki' mahmud bin ghailan yake cewa waki' waki' ibn al-jarrah ibn malih kenan ar-ru'asi al-kufi shi ma yana daga cikin kibarul muhaddithin sannan ya shahara da ƙarfin hadda waki' ana ba da misalinsa wajen kaifi da ƙarfin hadda sannan malami ne mai wara tsantse ne sannan cikin malamansa ya yi karatu a wajen sufiyan al-thauri da kuma al'amash wayannan suna daga cikin malamansa shi kuma ya karantar da wayanda suka yi ruwaya a wajen akwai imam muhammad bin hanbal imam al-bukhari wayannan duk sun yi ruwaya an haife shi shekara ta 129 ya rasu kuma shekara ta 97 to shi ya zantar da mahmud bin ghailan wannan hadithin qala shi kuma waki'u yake cewa haddathana sufyan yace sufyan ya zantar da ni wannan hadithin waye sufyan sufyan abu abdullah sufyan ibn sa'id ibn masruq at-tawri shi aka fi sani da sufyan at-tawri al-kufi shi ma ahadu a'immatil hadith shi ma wannan wani jigo ne cikin malaman hadisi hadda fiqhu hadda zuhudu gudun duniya shi ma ya zo cikin karni na biyu kuma yana daga cikin fitattun tabi'ai sannan ya yi karatu a wajen ko wanda suka yi ruwaya a wajen ko ya yi ruwaya a wajen akwai al'amash akwai mansur ibn al-mu'tamir sannan shi kuma ya karantar da waki da abdullah ibn al-mubarak an haife shekara ta 97 ya rasu shekara ta 161 an abi ishaq shi kuma sufyan ibn sa'id as-thawri ya ce shi kuma ya karɓi wannan hadithin da za mu karanta daga malaminsa abu ishaq sabii wannan ba sai mun maimaita tarjama sa mun yi tarjamar abu ishaq sabii a baya shi kuma abu ishaq sabii ya karɓi wannan hadithi ne anil bara ibn azib saboda wannan addinin namu da cen ya zo mana da sarka ya zo mana wane ya ji daga wajen wane kuma wanan nan waye shi ba kawai mutum from nowhere kawai ya zo da wani sako from nowhere kuma ya ce addini ba ne ba a yin addini haka inna isnadi min addini isnadi chen salsala addini launin isnad laƙala man sha'a ba sha'a da kowa ya yi kintaci faɗi ya faɗi abin da ya ga dama amma in ka kawo magana sai a ce ina isnadi daga wajen wakaji shi daga wajen waye ji har sai mun ji magana ta koma zuwa kan mai gidanmu sallallahu alaihi wasallam ta hanyar da take gyararriya ingantacciya karɓaɓɓiya wajen malamai sai mu yadda cewa wannan magana tana da tushe daga annabi sallallahu alaihi wasallam bara'u bin azib Allah ya ƙara masa yadda ya ce ma ra'aitu ni dai banga min dhilin mace mai yawan gashi da tsayi fi hullatin hamra yayi shiga ta asin da asin ja ahsana kuma shigar ta yi masa kyau min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kyau irin na manzan Allah ban taba gani ba bara'u bin azib ce ban taba ganin mutumin da za a ganshi da yawan gashi a kansa kuma in yayi shiga iri daya asin da asin kuma sannan aka samu ratsin ja a cikin wannan kayan yace ban taba ganin mai kyau ba irin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yace ka gane manzan Allah sallallahu alaihi wasallam lahu sha'aru yana da yawan gashi gashinsa ya duribu manki bai gashin annabi sallallahu alaihi wasallam yakan taba kafadinsa yana kaiwa har kan kafada ba'idu ma bainal mankibain manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da fadin kirji domin alama ce ta fadin kirji da baya domin kafadun su suna da fadi lam yakun bil qasir manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba dunkulalle bane ba wada bane wala bit tawil manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba kuma dogo bane irin tsayi mai muni sallallahu alaihi wasallam an gane ko wannan hadisin ka duba hadithi na biyar wanda za mu karanta a can a wannan afuwan wannan hadithin kai da mawa karanta imamul bukhari ya fitar da shi hadithi na 3,549 imam muslim hadithi na 2,337 al-musannif shi kansa abu isa tirmidhi a cikin jami'ar tirmidhi ya kawo wannan hadithi hadithi mai lamba ta 1,724 هذه طريق أخرى لحديث البراء yace kaji sati wancan da ya wuce mun kawo maka wani hadisi wanda sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam bara'u dan azib ya ruwaito to ga wata hanyar daban da wannan hadisin na bara'u bin azib yake da ita qawluhu fadin sama ra'aytu min dhilin matin ban taba ganin ma'abocin limma ba allimmatu min ash-sha'ri limma a gashi hiya ita ce ma jawaza shahmatal udhni ita ce wato shine gashin da ya wuce wato shahmatal udhni fatar kunne wannan mai laushin inda mata suke sa dan kunne ake hudan kunne to gashin annabi sallallahu alaihi wasallam limma shine gashin sa wani lokaci yakan sauka ya wuce limma ya wuce wannan ainihin wato shahmatul udhun sawa'un wasala ila al-mankibayn aula sawa'un da ya sauka yana taba kafadu ko kuma baya taba kafadu in dai ya wuce shahmatul udhun a larabci wannan gashin sunansa sunansa limma والمراد بها هنا الشعر أما دي أبين دا أكي نفي أنا قاشي والمعنى أبين دا أكي نفي ما رأيت من ذي شعر بنتبا غنم ميسوما با واندي كده قاشي في حلة حمراء يشغى أسند أسنجا أحسن ما في كو من رسول الله صلى الله عليه وسلم إرم منزل الله صلى الله عليه وسلم أنت بنتبا غنم با نباتا غنم فالنبي صلى الله عليه وسلم أحسن من كل من رأى على هذه الصفة أبن براء بن عازب يكي نفي أولنا حديثا النبي صلى الله عليه وسلم شيني مفي كاون duk wanda bara'u ya taba gani a yayi irin wannan shiga kasan zaka samu ana yayin abu ko kuma kowa yana yin shiga kamar yanzu malam bahaushe ai kan sa doguwar riga da wando ko ya sa babbar riga da ya ciki da wando ko ya sa kaza ko ya sa kaza kuma za ga wannan kowa yana sawa amma za ga yanda ta hau jikin wani ba haka take hawa jikin wani ba to irin hulla a ce annabi ya sa hulla hamra kuma su hau jikin kuma abin yayi kyau ya ce ban taba ganin wanda irin wannan shiga ta yi masa kyau ba irin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wa qawluhu lahu sha'run yadribu man kibai ya ce yana da gashi da yake taba kafadarsa yana dukan kafadarsa ai sha'ruhu yasiru ila al-mankibai ma'ana gashin annabi sallallahu alaihi wasallam yana kaiwa zuwa kafadinsa wani zai ce to ai an lokaci an ce wafara wani lokaci a ce limma wani lokaci a ce jumma in wani lokaci yakan bashi ya kai har wannan matakin wani lokaci kuma yakan rage shi sai ya koma daidai mataki kaza babu cin karo tsakanin hadisan inda bai kawo shahamatul udhun ba rage shi inda ya kawo shahamatul udhun kyale shi ya kai nan kafin kuma ya zama jumma sai sa a rage masa wani lokaci kuma ya kyare shi ya wuce wafara ya wuce limma har ya kai jumma ya dinga taba kafararsa sallallahu alaihi wasallam kaga kenan mutum yana da damar ko ya bar su masa ko kuma ainihin wato ya rage ta da yanda yayi daidai ne yake cewa fa huwa nazilun da aka su masa tana sauka wa wasilun tana isa ilal mankibaini zuwa kafadunsa guda biyu ya guma wani lokaci gashin yana dukan kafadunsa guda biyu sallallahu alaihi wasallam wa qawluhu fadin sa da yake cewa ba'idu ma bainal mankibayn wa qad sabaqa wannan kalma ko jumla ta gabata a baya annahu abinda take nufi annahu sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aridu a'la dhahar mai fadin saman baya ne ka ka fada kenan an gane ko saman bayan sa ka ka fada kenan mai fadin kafadu ne sallallahu alaihi wasallam qawlu fadin sa lam yakun bil kasir wala bil tawil ay kana sallallahu alaihi wasallam muqassadan manzon Allah madaidaici shine muqassadan baina tul wal qasar tsakanin tsayi da gajarta falaisa bi dawilil ba'il manzon Allah ba zan kalele bane ba dogo bane irin dogo wanda yake tsayi mai muni wala bil qasir ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ba guntu bane wa inna ma kana baina zalika yanayin annabi sallallahu alaihi wasallam tsaka tsakiya ne lakinnahu sai dai manzon Allah ila duli aqrab ya fi kusanci da tsayi don haka ya fi kusa da tsayi bai kusanci da gajarta shi sa za a ga in an tayi sai a yi maganar gajarta sai a kore a tsayi kai ba a kore shi gaba daya amma tsayi gajarta kore masa ita ake gaba daya sallallahu alaihi wasallam قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا المسعودي عن عثمان بن مسلم ابن ابن هرمز عن نافع بن جبير بن مطعم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم بالطويل ولا بالقصير شطن الكفين والقدمين ضخم الرأس ضخم الكراديس طويل المصربة إذا مشى تكفأ تكفؤا كأنما ينحط من صبب لم أرى قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم wato su kansu kalmomin larabcin in ba wajen sufanta annabi ba ka taba jin su kalmomin ma da aka yi amfani da su wajen faɗin sufar halittar annabi sallallahu alaihi wasallam in ba dan ana fasa mana su ba kila ya ka ajiye kamus kusa da kai saboda shi wanda ake sufantawa ba karamin mutum ba ne da aka duk abin da ya raɓe shi ba karami ba ne abu isa tirmidhi ke cewa malaminsa muhammad ibn ismail abu abdullah kenan muhammad ibn ismail al-bukhari ibn al-mughira ibn bardizba al-ju'fi al-bukhari wanda aka haife shi shekara ta 194 ya rasu shekara ta 256 ya yi karatu wajen waki da ali ibn madini wayannan suna daga cikin malaman abu imam bukhari wanda ya ruwaya a wajensu shi kuma wayanda suka yi ruwaya a wajensa wato a afwan cikin wanda ya ruwaya a wajensu bayan waki bayan ali ibn madini ya kuma yi ruwaya daga imam ahmad ibn hanbal ɗalibansa ko wannan kai ma za ka iya kawo su irin su imam muslim irin su shi kansu abu isa tirmidhi suna daga cikin wanda suka yi ruwaya daga ainihin a imam bukhari abu isa tirmidhi yake cewa wannan labari wannan hadisi da zan gaya maka shi nima wanda ya zantar da ni shine malami na muhammad ibn isma'il al-bukhari qala yace haddathana abu nu'aym shi kuma abu wato muhammad abu abdullah muhammad ibn ismail bukhari yake cewa malaminsa abu nu'aym al-fadl ibn dukayn al-fadl ibn dukayn shi ma yana daga cikin kibarul huffazil hadith yana cikin manyan jimajiman huffazil hadith an gane ko yana daga cikin malaman imam al-bukhari shi kuma yayi karatu yayi ruwaya wanda suka yi ruwaya wato yayi ruwaya a wajen sufyan al-thawri da al'imamun a'amash almajiransa akwai abu isa tirmidhi akwai a afuwan akwai imamun bukhari akwai imam muslim da sun yi karatu a wajen alfadlu ibn dukai an haife shekara ta 130 ya rasu shekara ta 219 shi abu nu'aym alfadlu ibn dukai ya ce to wannan magana fa mai tsada ce ya ce nima haddathan al-mas'udi ya ce al-mas'udi abdurrahman ibn abdullah ibn utba ibn abdullah ibn mas'ud al-huzali ya zantar da ni wannan hadisi an haife shi karshe-karshen karni na farko ya rasu shekara ta 160 shi al-mas'udi kenan abdurrahman ibn abdullah ibn utba ibn abdullah ibn mas'ud al-huzali shi kuma daga cikin malaman da ya ruwaya a wajensu akwai al-qasim ibn abdurrahman ibn abdullah ibn mas'ud cikin ɗalibansa shi kuma akwai wakil da kuma abu nu'aym al-fadl ibn dukayn an Uthman ibn, ibn Muslim ibn Hormuz shi kuma ya ce ya ji daga Uthman ko ya karɓi hadithin daga Uthman ibn Muslim ibn Hormuz shi ma kaga wannan ɗaya ne daga cikin ruwatul hadith Uthman ibn Muslim ibn Hormuz ɗaya ne daga cikin marwaitan hadithi kuma ainihin malamansa akwai Nafi ibn Jubair ibn Mut'im ɗalibansa kuma shi kuma akwai abdurrahman ibn abdullah al-mas'udi da mis'ar ibn kidam wannan shi ma yana daga cikin ainihin wato maruwaita da suka yi ruwaya daga gurinsa shi ma an ce kusan an haife shi ƙarshe-ƙarshen ƙarni na biyu ko kuma ya rasu ƙarshe-ƙarshen ƙarni na biyu shi uthman ibn muslim ibn hormuz an nafi ibn jubair ibn mutu'im ibn adi ibn naufal ibn abdi manaf al-qurashi mahaifinsa sahabi ne an haife shi lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam yana raye aka haifi shi wannan nafi ibn jubair ibn mutayyib da haka yana cikin kibaru tabi'in yayi ruwaya daga wajen mahaifinsa ya kuma yi ruwaya daga wajen abdullahi ibn abbas shi kuma uthman ibn hurmuz az-zuhri wato shi kuma daga cikin ɗaliban da suka yi karatu a wajen akwai Uthman ibn Hormuz akwai Imam Zuhri rahimahumullahu jami'an an Ali ibn Abi Talib hadithin shi kuma ya karbe shi daga Ali dan Abi Talib radiyallahu anhu qala yace qala yake cewa sayyidina Ali ne da kansa shi kuma zai bada sufar annabi sallallahu alaihi wasallam yace lam yakun lam yakun an-nabi sallallahu alaihi wasallam bi tawil ya ce manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ba mai tsayi ba ne can da yawa wala bil kasir ba kuma gajere ba ne shakunul kafai walƙa da mai mai kaurin tafin hannaye ne da na kafa dakmun ra'asi kansa yana da girma dakmun karadis mai kaurin gaɓoɓi ne ko ka ce dakmun karadis mai kaurin mahaɗar gaɓoɓi ne ɗawilul masurba mai tsawon siririn gashi ne daga ƙirjinsa zuwa cibiyarsa idan masha manzan Allah idan zai tafiya takaffa'a takaffu'an yana tafiya da ƙarfi cikin natsuwa ka annama yalhattu min sababin kamar yana saukowa daga gangara an gane haka tafiyarsa take kamar yana gan yana saukowa daga gangara sayyidina ali ce lam ara qablahu gabanin annabi sallallahu alaihi wasallam a tarihi ni ban ji wanda aka ce ya kai shi ba wala ba'dahu mithla gabanin sa ba mai kyau irin sa ba bayan sa ba ƙarin mai kyau ba irin sa sallallahu alaihi wasallam wannan hadithin akhrajahu al-musannif abu isa tirmidhi ya fitar da shi a cikin jami'u tirmidhi hadithi na 3637 kuma ya ce haza hadithun hasanun sahihun wa fi isnadihi sai dai a cikin isnadin wannan hadithi al-mas'udi akwai al-mas'udi abdurrahman ibn abdullah ibn utba ibn mas'ud sadukun mutumin kirki ne mai gaskiya sai dai ikhtalaqa qabla mauti ya samu rudewar kwakwalwa ya samu cakuɗewar al'amura kafin ya rasu su kuma wa'yannan wa'yanda suka samu matsalar ikhtilaɗi a cikin malaman hadithi abinda malamai suke faɗa shine ana karɓar ruwayar su kafin su samu ikhtilaɗi da aka kodayaushe akan bi tarihin almajiransu duk almajiran da suka yi karatu a wajen malam kafin malam ya sami ikhtiladi ana karɓar ruwayarsu ɗaliban da ba su san malam ya sami ikhtiladi ba daga baya sun ji labarinsu suka zo suka yi karatu to wa'annan ba a karɓar ruwayoyinsu in ba an samu wasu shawahid da mutaba'at ba da za su karfafi wannan magana ba a karɓar ruwayar da malami ya sami ikhtiladi to shi wannan almas'udi wato mutumin kirki ne ba wai yana yana ba wata suka mai karfi bace a kansa irin wanda ake samu daga malaman hadisi a'a shi ikhtilafi ya samu kafin rasuwarsa wa Uthman ibn Muslim sannan Uthman ibn Muslim ibn Hurmuz shi kuma fihiliyin yana da rauni akwai rauni tare da shi da aka ga kenan hadithin yana da wani nau'i na rauni ga al-mas'udi a cikin isnadin ya sami ikhtilali sannan ga ainihin wato Uthman ibn Muslim shi kuma fihiliyin amma ko da yake akwai wannan ɗan rauni da ke cikin isnadin hadithin hadithin zai iya zama karɓaɓɓe kuma ingantacce ta wasu hanyoyin domin duk abin da aka kawo a ciki to akwai hadithan ingantattu da muka karanta sun kawo lafuzza ɗin sun kawo maganganun mafhum قوله قال حدثنا سفيان ابن وكيع قال حدثني أبي عن المسعودي بهذا الإسناد نحوه بمعناه قوله لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم بالطويل ولا بالقصير فإن سديتي النبي صلى الله عليه وسلم بادوبو بني باكما جيري بني أي متوسط القامة مي مديديتي يرسيوان وهذه صفة wannan sifar ta cewa annabi sallallahu alaihi wasallam madaidaici ne sufa ce da ishtaraka fi zikiriha kullu man wasafa annabiyya sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya ruwaito ko ya ambaci sufar annabi sallallahu alaihi wasallam to sun yi tarayya a wannan gabar cewa annabi sallallahu alaihi wasallam mai matsakaicin tsawo ne wa qawluhu shatrul kaffain wal qadamain ay galizuhuma galizuhuma ana shafinul kaffain wal kadamain ana nufin mai kaurin tafin hannu ne mai kaurin tafin kafa ne wa hadhal gilazu amma wannan kaurin la yaqtadil khashuna baya hukunta samun kaushi domin galibi za ga mutanen da suke da jiki to kuma ba kasafai ake samun laushi a jikinsu ba to da karka ji an ce yana da kaurin tafin hannu kaurin tafin kafa ka ɗauka kuma kauri ne mai tauri a'a taurin wato kaurin tafin annabi sallallahu alaihi wasallam la yaqtadil khashuna ba yana hukunta kuma kaushi bane na fata domin faqad wasafahu anas domin anas dan malik rahimahullah ya sufanta annabi sallallahu alaihi wasallam kama sai a ci kamar yadda wannan hadithin shi ma zai zo a hadithi na 345 zamu ji wannan hadithin bi kauli inda Anas yake cewa wala masistu khazzan wala hariran wala shay'an kana aliyana min kaffi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam Anas yace ban taba taba wani yadi wani alhariri wani abu da ya kai tafin hannun manzan Allah laushi ba sallallahu alaihi wasallam kaga in kana jin in ka gaisa da mutane masu kauri din nan zaka ji ba wani ainihin taushi a jikinsu annabi sallallahu alaihi wasallam ya sha bamban ga kaurin tafin hannaye ga kuma laushi kamar atafa ina fata an gane sallallahu alaihi wasallam fakarar yaduhu sallallahu alaihi wasallam aliyar min alhariri hannun annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi alhariri laushi wa qawluhu dakhmur ra's dakhamatur ra'si idamuhu wa kibaruhu ba'd ash-shay dakhmur ra'si yana nufin dakhamatur ra's kan annabi sallallahu alaihi wasallam yana da dakhama me zakama izamuhu yana magana akan annabi sallallahu alaihi wasallam kansa yana da girma wa kibaruhu ba'd shay amma girman ba mai muni ba girma ne kadan haka an gane shine ba'd shay ay yasir ko qalil shine shay ba'd shay kenan wani ma'ana ba mai yawa bane girman ba irin wanda zaka ga kansa gaba ɗaya kamar yana nema ya rinjayi jikinsa ba irin wannan girman bane sallallahu alaihi wasallam wa qawluhu dakhmul karadis alkaradis ƙir an ce ma'anaha ma'anar alkaradis ru'usul idam wato kan gabbai ko mahaɗar gabbai su ne karadis wasa ya ce kariban zai zo nan ba da daɗewa ba inda za ka ji kuma an canza larabcin a wata ruwayar an ce jalilul mushash jalilul mushash jalilul mushash kamar yadda zai zo mana a hadithi na bakwai wa huwa bi ma'ana zakhmal karadis ma'anarsa ɗaya da zakhmal karadis ضخم الكراديس شيني جليل المشاش جليل المشاش شيني ضخم الكراديس والمشاش أطراف العظام wato gefen gabbai inda aka zama suka samu suka zama mahada an gano an gefen gabban shine mushash waqila wasu kuma suka ce alkaradis karadis din shine majma'ul izam mahadar kasusuwan ai almafatil shine mahadar allati taltaqi fiha al'izam wadda wannan gabar ta hadu da wannan gabar mahada joint kenan to wannan mahadar ita ake kira da karadis kuma ita ake kira da almushash wa hadhihi al'awsaf waɗannan sufofi shafrul kaffain wal qadamain dakhmur ra's dakhmul karadis wa nahwaha mimma sayati da makamantan irin waɗannan sufofin waɗanda za su zo nan gaba kulluha dukkanin waɗannan sufofin ta dullu mana yace suna nuna maka ala quwwati binyatihi sallallahu alaihi wasallam irin karfin ginin da aka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam shi zan an kasa abun aka zo aka ce ya ma'aikin Allah mun kasa sai ya ce dauko abu saboda ginin da aka yi masa gini ne na karfi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na fatan gane lokacin da aka yi abin nan khandak ai mun san cewa ana tonawa ana tonan khandak aka zo kan wata kudiya suka kasa fasata zala ya dan kishinge da suka zuka ce ya makin Allah mun tadda wani ko kace dutse ko wata kasa mai tauri ta kifa su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yazo ya dauki ainihin wato abin nan diga duka ɗaya makana kasiban ahyan sai ga ya baje malam ya zama kamar yashi mai laushi sallallahu alaihi wasallam da haka wayannan sufufin da zaka ji komai nasa na daban ne malam yace ba komai ake so ka gane ba ana so a nuna maka annabi sallallahu alaihi wasallam yana da quwwatu binni quwwatu binya wato ginin da aka yi masa mai karfi ne sallallahu alaihi wasallam wa anna allaha azza wa jalla qad a'ahu jisman qawiyyan wato Allah madaukakin sarki ya bashi jiki mai karfi وقوله طويل المصربة كلمة طويل المصربة المصربة هي الشعر غاشي الذي يمتد wanda ya yi tsawo ya taho mina sadari daga kirji ila surra zuwa cibiya wannan shi ake kira masurba fakada sallallahu alaihi wasallam lahu sha'ru manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da gashi mumtaddun wanda ya miƙo min sadrihi tun daga kan kirjinsa sallallahu alaihi wasallam ila surrati har zuwa cibiyarsa sallallahu alaihi wasallam shi ake kira da dawilul masrur wa qawluhu idha masha takaffa takaffuan marra hadha fi hadith Anas wannan ya gabata a hadithin Anas wa qawluhu ka'annama yanhattu min sababin as-sababu huwa man hatta wa nazala min al-ard shine ma'ana gangara abinda in haɓɓa ya gangaro wani zalamin al'arzi ya saffo ƙasa wal ma'an abinda ake nufi a nan annahu sallallahu alaihi wasallam manzan Allah sallallahu alaihi wasallam idan masha idan ya yi tafiya faka annama yanzilu za ka ga tafiyar tasa kamar yana saukowa au yamshi ko kamar yana tafiya fi mun hadirin min al'arzi a gangara a ban ƙasa kamar yana saukowa daga gangara haka za a ga annabi sallallahu alaihi wasallam tafiyarsa da karfi da nutsuwa yana tafiya sallallahu alaihi wasallam wa qawluhu lam ara qablahu wala ba'dahu mithlahu wa fi hadha kama sabaka kamalu khilqatihi wa jamalu suratihi wa baha'u dal'atihi sallallahu alaihi wasallam wa ma habahu Allah azza wa jalla bihi min al-husn wal jamal kalmar da sayyidina ali ya rufe da ita cewa lam ara ni ban taba gani a tarihi an gaya mun wani wanda ya kai annabi sallallahu alaihi wasallam ba kabla hu kafin shi annabin wala ba'dahu ni dai ban san wani da ya kai kyawu da zubin halittar annabi sallallahu alaihi wasallam wa ba'dahu bayansa yake cewa wannan yana nuna kamalu khilqati cikar halittarsa sallallahu alaihi wasallam wa jamalu surati da kyawun surarsa wa baha'u dal'atihi da kwarjinin ganinsa wa ma habahu Allah bihi da abinda Allah ya masa baiwa da shi min al-husn wal jamal قال حدثنا أحمد بن عبدة الضبي البصري وعلي بن حجر وأبو جعفر محمد بن الحسين وهو ابن أبي حليمة والمعنى واحد قالوا حدثنا عيسى بن يونس عن عمر بن عبد الله مولى غفرة قال حدثني إبراهيم بن محمد من ولد علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كان علي رضي الله عنه إذا وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطويل الممجب ولا بالكثير المتردد كان ربعة من القوم لم يكن بالجعد القطط ولا بالسبط كان جعدا رجلا ولم يكن بالمطهم ولا بالمكلثم وكان في وجهه تدوير أبيض مشرب أدعج العينين أهدب الأشفار جليل المشاش والكتد أجرد ذو مصربة شطن الكفين والقدمين إذا مشى تقلع كأنما ينحط من صبب في صبب وإذا التفت التفتت معا بين كتفيه خاتم النبوة وهو خاتم النبيين أجود الناس صدرا وأصدق الناس لهجة وألينهم عريكة وأكرمهم عشرة من رآه بديهة هابة ومن خالته معرفة أحبه يقول ناعته لم أر قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم قال أبو عيسى سمعت أبا جعفر محمد بن الحسين يقول سمعت الأسمعي يقول في تفسير صفة النبي صلى الله عليه وسلم الممغط الظاهب طولا وقال سمعت أعرابيا يقول في كلامه تمغط في نشابته أي مدها مدا شديدا والمتردد الداخل بعضه في بعض كسرا وأما القطط فشديد الجعودة والرجل الذي في شعره هجونة أي تثن قليل كابو مفسر كلمة برمو كوما كان حديثا أبو عيسى الترمذي كتب حدثنا أحمد ابن عبدة الضبي أبو عبد الله ɗaya daga cikin marwaitan wato a'imma na wato ruwayar hadithi a ƙarni na uku ya yi ruwaya daga adadi mai yawa cikin ainihin wato manyan malaman hadithi shi kuma imam muslim ya yi ruwaya daga wajen ahmad ibn abdatar babbi albasari ya rasu shekara ta 245 shi kuma yake cewa ali ibn hujr cikin wayanda suka zantar da abu isa tirmidhi wannan hadithin bayan ahmad ibn abdat ad-dabbi akwai ali ibn hujr abu abul hasan ali ibn hujr ibn iyas as-sa'di al-marwazi shi ma ɗaya ne daga cikin kibarun ruwatul hadith a karni na uku an fahimta ko ya ji hadithi daga wajen Ismail ibn Ja'far da Jarir ibn Abdul Hamid shi kuma Imam Bukhari da Imam Muslim da Imam Tirmidhi da Imam Nasa'i da sun yi ruwaya a wajen Ali ibn Hujr kuma ya rasu shekara ta 244 wa Abu Ja'far su su uku ne suka bawa Abu Isa Tirmidhi wannan hadithin akwai Abu Ja'far محمد ابن الحسين وهو ابن أبي حليمة محمد ابن حسين القصري الأحنفي ya yi ruwaya daga abdulmalik ibn karib na fata gani wa huwa ibn abi halima wal ma'ana wahid ma'ana isnadin ne ya kawo ma shi sai ce wal ma'ana da wannan isnadin da wanda ya ajiye sake dauko maka wani duk ma'anar guda ɗaya ce shine wal ma'ana wahid qalu da ahmad ibn abdat ad-dabbi ali ibn hujr abu ja'far dukkanin su sun ce haddathana isa ibn yunus su kuma suka ce duk hadithin wanda ya zantar da su hadithin shine isa ibn yunus ibn amr ibn abdullah as-sabi'i thiqani imam ahmad imam bukhari dukkan waɗannan sun yi ruwaya daga gare shi shi kuma ya yi ruwaya daga sufyan al-thauri shu'ba ibn al-hajjaj ya rasu shekara ta 187 an amr ibn abdullah maula gufra amr bin abdullah al-madani maula gufra an ce wannan ya riski zamanin sahabbai har ma ya yi ruwaya daga sa'id bin musayyib da alƙasim ibn muhammad shi kuma an ce isa bin yunus abdulaziz addarawardi da layith ibn sa'ad da sun yi ruwaya daga gare shi ya kasance daga cikin ruwatul hadith min ahalin madina an ce ya rasu shekara ko dai ta 145 ko 146 قال يتي حدثني إبراهيم ابن محمد من ولد علي بن أبي طالب ابن ابن الحنفية كده محمد آه إبراهيم ابن محمد محمد ابن الحنفية فعند أكما الكنيا دا أبو إسحاق أنغانيكو القرشي نشيما وأنا بقرشي من أهل البيت هنا تشكين أهل البيت يا يروايا daga wajen mahaifinsa Muhammad ibn al-Hanafiya da kuma wasu daga cikin tabi'ai shi kuma adadi masu yawa sun yi ruwaya a wajensa kamar ayyub ibn yasar kamar hamad ibn abdurrahman al-ansari da shi wannan maula umar ibn abdullahi maula gufra da sun yi ruwaya daga wajen shi ibrahim ibn muhammad ya ce kana aliyun ya ce kakansa aliyu bin abi talib radiyallahu anhu ya kasance idza wasafa rasulallah sallallahu alaihi wasallam idan ya tashi sufanta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kana yana cewa lam yakun rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi tawilul mumaggab manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba mai tsawo bane ainu shine mumaggab ba mai tsawo bane kwarai wala bil kasir al mutaraddid ba kuma gajere bane mai curewa guri guda walam yakun bil mutahham manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba mai kiba bane irin kiba mai muni an gane irin lukutayen nan da za ga mutane lukutaye ko to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam laysa bil mutahham wala bil mukaltham manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba mai siririyar fuska bace kewayayya shine mukaltham wa alaikumus salam mun tsallake wani abu kana raba'atan min alqawm afwan kana raba'atan min alqawm zan Allah mai matsakaicin tsayi a cikin mutane lam yakun bil ja'd alqatab zan Allah sallallahu alaihi wasallama ba mai tsananin murdewar gashi bane an gane wala bis sabat ba kuma mai miƙaƙƙen gashi bane mai saki kana ja'dan rajulan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam gashinsa mai yawa ne sannan mai karkata ne ba wanda za a gan shi a tsaye ba haka walam ya bil mutaham shine ba mai kiba ba ne wala bil mukantam ba mai siririyar fuska kewayayya ba ce wa kana fi waje yi tadwir fuskarsa dai a kewaye take amma kewaya kamar yadda zai gaya mana can gaba kewaya tare da tsayi ba kewaya irin ta cycle ba abiyadu mushrabu wato fari ne ko mai farar fuska da gaurayi da ja shine mushrab a da ajal ainihin mai manya-manyan idanu ne bakin baki wulik farin fari tara sallallahu alaihi wasallam shine ad ajal ainihi ahdabul ashfar mai yawan gashin idanu ne jalilul mushash mai kaurin mahadar gaɓoɓi ne walkatari da kafaɗu ajiradu mai wato ƙarancin gashin jiki ne ba za ka same shi duk ko'ina ka duba jikinsa gashi wani a mai ƙarancin gashin jiki ne amma zu masu ruba yana da wannan gashin wanda tun daga ƙirjinsa ya taho har zuwa cibiyarsa shafinul kaffaini wal kadamai mai kaurin tafin hannaye ne da kafafuwa idza masha manzo Allah in zai yi tafiya taqalla manzo Allah yana tafiya ne da karfi ka annama yanhattu fi sababin kamar yana gangarowa ne ko yana saukowa ne daga gangara wa idzal tafatal tafata ma'an manzo Allah in zai waiwaya gaba ɗaya ke waiwayawa sallallahu alaihi wasallam baina katifaihi khatamun nubuwa tsakanin kafadinsa akwai hatimin annabta wa huwa khatamun nabiyina kuma shine cikamakin annabawa ajwadun nasi sadaran shi yafi kowa yalwar kirji sallallahu alaihi wasallam wa asdaqun nasi lahaja shi yafi kowa gaskiyar magana wa aliyanuhum arika shi yafi kowa saukin hali da taushin hali wa akramuhum ishra shi yafi kowa karamcin mu'amala marra'ahu badihatan duk wanda ya ga manzon Allah ganin bazata habahu kwarjininsa sai ya kama shi wa man khalaqahu duk wanda yayi mu'amala da shi ma'arifatan irin ta sanayya ahabbahu sai ya so shi yaqulu na'ituhu me sifanta annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa lam ara qablahu wala ba'dahu mithla yace ban taba ganin irin sa ba kafin shi kuma ban taba ganin irin sa ba bayan shi sallallahu alaihi wasallam wannan hadithin a cikin isnadinsa akwai kace na ce akwai magana fi isnadihi maqal Umar ibn Abdullah maula gufra da'if akwai cikin isnadin akwai wanda muka faɗi tarjamarsa Umar ibn Abdullah maula gufra sun ce da'ifi daya wa fihi inqita'un bayna Ibrahim ibn Muhammad wa bayna Ali sannan akwai tsinkewar isnadi tsakanin ibrahim bin muhammad ibn al-hanafiya wa baina ali tsakaninsa da kakansa sayyidina ali akwai inqita'i da haka kenan akwai irsali tsakanin ruwayar ibrahim ibn muhammad zuwa ga sayyidina ali akwai irsali domin shi bai da isnadi na kai tsaye zuwa ga kakansa sayyidina ali dole sai ya kawo wanda ya ji daga gare shi shi kuma wancan ya ji daga annabi sallallahu alaihi wasallam wa bi hadha a'allahu al-musannif rahimahullah shi yasa da wayannan illolin ne shi kansa Abu Isa Tirmidhi yace wannan hadisin yana da illa fi kitabihi al-jami' a cikin littafin sa Jami'u Tirmidhi hadisi na 3638 haythu rawahu fihi inda ya ruwaito wannan hadisin a cikin sa thumma qala aqibahu bayan ya kawo hadithin sai ce wa hadha hadithun laysa isnaduhu bi muttasil yace wannan hadithin akwai tsinkewa a cikin isnadin isnadin ba hadadde bane wa ma jaa fi ba'd nusakh jami' amma abinda yazo cikin wasu bugun wani bugun na jami'u tirmidhi annahu qala akwai wata nuska da aka ce abu isa tirmidhi yace hadha hadithun hasanun gharibun laysa isnaduhu bi muttasil amma ya ce isnadin ba mutasiri ba ne amma duk da aka ya ce hadithi ne hasanun gari galatun wannan kuskure aka samu minan nusakh daga wasu masu bugu ya tanafa ma kauli domin ya ci karo da faɗinsa laisa isnaduhu bi muttasil ya abu isa tirmidhi zai ce hadithun hasanun garibun kuma ya ce laisa isnaduhu bi muttasil ai akwai tukka da warwara ai tunda ya ce laisa isnaduhu bi muttasil ba inda za a yi hadithin ya zama haka ina fata an gane da aka wa'inda koda ka ci karo da nuska cikin nuskokin jami'ar tirmidhi da ta ce wannan hadithin hasanun gharibun to kuskure hadithin bai inganta ba والذين نقلوه هذه الجملة عن الإمام الترمذي مثل الحافظ العراقي وغيره نقلوها دون هذه الزيادة دو إن سكا رويش وانا حديث دقا أبو إيسى الترمذي كمر حافظ العراقي دا وننسى سن أو سن شراتو وانا اللفظن كو وانا الرواية باتارد وانا كارب باب وانا كارب أنقاني كو فالحديث ضعيف الإسناد لأك وانا حديث دا إسناد ضعيف نه lakin alfazar sai dai kamar yadda ka sani lafuzan da suka zo cikin hadithin tashhadu li julliha shawahid mafi yawancin su akwai wasu hadisan da za su zama musu shawahid taqaddama ba'dha wanda wasu daga cikin hadisan da suka zo da irin wayannan lafuzan sun gabata wadannan su ingantattu ne wasa tati ukhra nan gaba ma wasu za su zo da za su zo da wasu lafuzan da wannan hadisin ya kusa da haka ta fuskar isnadi hadisin bai inganta ba amma abinda matanin hadisin ya kunsa shi kuma akwai ruwayoyi da suka zo da inganta shi da inganci ina fata an gane to insha Allah an ce lokaci yayi za mu tafi za mu tsaya a nan sai mu tashi fassara waɗannan kalmomi kafin kuma mu shiga hadithi daga gaba insha Allah abinda muka karanta ya zama daidai Allah ta'ala ya ba mu lada kuskuren da muka yi kotun ciban harshe Allah madaukakin sarki ya gafarta mana wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh